الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muni wa Allah godiya ya kara ma wannan majalisi domin mu tattauna akan lamarin aure lamarin aure na malam Yusuf malam Yusuf da Allah tunanin in a ce lamarin aure ne wasu da shi ya halarci daurar mu na nufin course da muke da muke training a cikin masallaci kuma a can idan muna yin magana na training da waɗansu abubuwa muka yi magana ne a sake ba kamar yadda wasu filarin yi a nan masallaci ba ba don komai ba saboda wani abu da na faɗa a cikin wato muhadarar kuma yanayin al'adar mu al'adar larabawa ta bambanta da al'adar mu al'adar larabawa bayanin kauna da soyayya da mutum zai bayyana wa matarsa ko ita ta bayyana masa wani abu ne da yake ba komai ba sahabi ne zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa rera waƙoƙinsa farkon waƙar duk gaba ɗaya daidai ne ba na su'adu fa qalbi al-yawm majbulu mutayyamun isruha har ya gaban to duk daidai ne zai bayani anan amma kila anan yanayin al'adar mu da yadda muka daukar wa kanmu ko da yadda muka taso a kai wanda ba mu sauka ba fadar kalmar soyayya wani tashin hankali ne ina tuna ɗaya daga cikin malamai sai aka tu matar su sai ta turo ta aiko shi ya ci mata wani littafi littafin sunan littafin da soyayya sai zai same sai ji aka maka Allah wannan littafin an ce wata jin da nake da Allah wani littafi da aka wallafa sai bayanin wanda ya wallafa littafin nake a sunan littafin wallahi littafin ne ai to a nan ko ko yare ko abin nan shi ko abin da yake jin nauyin faɗa saboda sunan littafin yaran soyayya to shi wasu inda nake ganin cewa da nauyi a matsayin sa na malami to saboda haka yi mun hakuri lecture zan yi ta a yanayin wato gwamnati gwamnati waɗansu abubuwan da zai zamanto yana da alaƙa da wannan saboda haka ya zo a cikin sunna kuma haka ya zo a cikin littattafan magabata da suka zo abu na biyu da zan so in faɗakar shine ba zan yawaita ayoyi da hadisai ba saboda abubuwan da suke kula da yanayin aure ba su kadai ba ne abubuwa ne da yawa kuma fahimtar ayoyin da hadisan su suka janyo zai zamanto a ciki zan yi bayanin cewa wannan shine abin da hadisi kaza yake nufi ba tare da wataƙila na tsawaita a kai ba abu na farko shine abin da nake cewa aure yana ginuwa ne akan abubuwa idan mutum ya fahimci waɗannan abubuwan matar ko mijin sai zamanto auren ya zamanto ya tafi a yanda yake kuma bisa wannan fahimtar aure makaranta ce makaranta ce da ba a gamawa kuma makaranta ce da kullum akwai sabon karatu a ciki kuma a cikin wannan makarantar na aure kai ne malami a matsayinka kan cewa ka shiga wannan wato makarantar kai ne ɗalibi sannan kuma kai ne mai gudanar da hukumar makaranta kai ne kuma mai sa ido duk waɗannan abubuwan naka ne saboda haka a cikin kowanne idan kai malami ne a makaranta akwai abin da kake tsammani a wajen ɗalibi wannan abin da kake tsammani ba shi ɗalibi yake tsammani a wajen ka ba to amma kai idan kai aure duk waɗannan ka tattara idan ka shigo gidanka kai ne uba matsayin kai ne za ka nuna mata ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata sannan kuma akwai abin da kake so ya zamanto ta aiwatar a cikin wannan sannan kuma gidan gaba ɗaya hukumar wannan hukumar da take ake gudanarwa ta sa ido a kai kana tunanin ga yadda hukuma wannan ma'aikatar ta ta ta zamanto bayan shekara ishirin ga yadda ma'aikatar nan ta ta take ce ta kasance sannan bayan haka akwai kuma mutane da suka sa mata ido waɗanda suke evaluation din shi a gaba take yi ko baya take yi su ma da surutansu da fahimtarsu da rashin fahimtarsu da za su zama sun da kuɗa kan wani dalilin da yasa kenan ba a gamawa to amma akwai abubuwa da mutum ya kan sanya kan cewa idan na cimma kaza da kaza da kaza na cimma abin da ya kamata in cimma a aure amma ya zaman cire misali mutum ya samu ɗari bisa ɗari wannan abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ba a samun sa a cikin gidan aure domin da ana samun sa to aljanna ba ta da ma'ana aljanna ba ta da ma'ana ka samu abin da kake so gaba ɗaya to aljanna ba ta da shi kuma za ka bi ka neman aljanna sai kai gaban ka a duniya wannan nukusanin wato tawayar da ake samu shi yasa muke kullum tunanin ja ba komai idan in mun je aljanna ma suka ce abubuwan da mu samu ba idan in ya zamanto abubuwa kaza da mu samu ba aljanna muna da waɗannan abubuwa to wannan shi ma kansa wato wani abu ne wato wato wato wani sinadari ne da yake sanya auren ya ci gaba da wanzuwa saboda ana tunanin za a samu abin a nan gaba wannan abu na farko kenan saboda haka a wannan makaranta da take shiga na aure yawanci mutane sukan shiga da wato wannan makarantar da dalilai daban-daban wanda shi ne dalilin yin aure kowa da yanayin dalilin da ya sa ya aure akwai wanda ya zamanto kamuwa yake da soyayya kamuwa yake da soyayya shi ne wato waka fil hub kamar yadda ake ja da larabci ko yayi falling in love wannan ba ka da control manufa sai ba ka san yadda aka yi ba kawai ka ji ta abu kan da kake in baka aure ta ba kuma ka shiga uku kamar yadda mugira yayi da barira a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake yana tuka yana dan Allah dan Allah dan Allah har manzon Allah sai bai tausaya masa yake cewa barira kisa ba za ki koma wajen mugira abin nan wajen sa ba take ce ya rasulullahi umarni kake ban ko shawara kake ban yake shawara nake baki ke ce an dai shawara ce ba na yin sa kaga babu yanda shi wannan murid din dai kamar yanda misali Jamil Busaina in kana maganar soyayya za ka yi maganar Jamil Busaina da ya zama yana tsananin kaunar Busaina kuma abin da zai baka mamaki irin wannan abin ba control ne da kai ba dan Jamil din yana fada yana cewa awwalu ma kanatil mahabbatu bainana biwadi wa ghayrina ya Busaina sibabu yake farkon yadda muka fara soyayya da bokaina wannan duk wanda yake sanin da labar ya san labarin jamil bokaina kamar yadda ake majnun laila haka jamil bokaina yake yake ta farkon yadda soyayya ta kama ni a wadi da zai wato wani waje ne da ake kiwo sai zaman to ta kai dabbobin ta shi ma sai dabbobin ta za a sha ruwa sai ta ita ma akwai baki shi ma akwai baki sai su zage zage yake shi ke nan farkon soyayya فقالت لنا قولا فقلنا فقلت لها قولا فردت بمثله نفقا متى وجانا سنان من لما كمان تنسى لكل كلام لكل كلام عند بطينا جواب هذه كذا ما يسبب بطينا وقال تكينا قوة مجانا سنة دا أنصر daga nan suka yi wannan soyayyar kuma soyayyar da tabbata ba kuma idan ka dau kusayyar azza kusayyar azza na ɗaya daga cikin inda za ka karanta bincikan larabci na wanda zai zama ya kara maka larabci kuma ya kara malaman duk da za a tafsiri wani lokaci an kawo bai dukkan su waɗansu abubuwa kusayyar azza na nan sannan majnun laila wanda shi ne yawancin mutane suka fi sanin majnun laila to waɗannan yawancin an ce kamuwa kai ba ka da iko abinda kuma za ka da iko ba zaɓin ka bane na ba za an bayyana saboda haka kamuwa da soyayya ba zaɓi bane saboda haka tunda ba zaɓin ka bane sai abinda ka gani yasa da za su aure waɗannan da suka kamu da soyayya sun galib idan ya zama to kamuwa aka yi auren bayan wani lokaci baya daɗewa a tsakanin su da yini saboda tunanin da nake yi mata ya bi tunanin ya wuce yadda zan iya samu ita ma tunanin da take yi ya wuce yadda zan samu saboda haka sai ya zama to auren ba lalle ya zama to ya daɗe a kai ba yasa yawanci idan wannan abun ma ya faru ba a yin auren ba a yin auren sai da cewa galiban za a yi soyayyar amma auren ba zai tabbata idan idan ya tabbata sai zaman to wannan auren ba zai zaman to yayi ba kuma wannan shi abin da yake faruwa yawanci ake ɗauke hankalin wato da yawa waɗanda suke bibiyar wanda suke kallon wato labar suke karanta labarai na soyayya ko wanda suke kallon fina-finai na soyayya ana zama cikin soyayyar kan ya kare labari ya kare ba za a nuna maka zaman gidan auren mu saboda zaman gidan auren kuma wani abu ne daban wanda zai zaman to ba shi aka janyo ba za ka sha awarsa ba to amma wannan sai mutum ya rinka tunanin cewa zai samu wannan akwai waɗanda suke samuwa irin wannan amma kuma tarihi ya nuna cewa manyan mutane da waɗanda suke da tunani da wanda suke da zurfin matsayi a wajen Allah ko a duniya ba sa samuwa da irin wannan shirgali yasa ba za ka samu wa annabawa ba ka samu a cikin sahabbai ba manya-manyan sahabbai in ka ɗauki abin nan mun da waɗansu abubuwan ba ka same su a irin waɗannan abubuwan ba sai na biyu na biyu shine auren wato aure da wato suna kiransa da wajen isbar aure don su tabbatar cewa eh na isa auren cewa na isa wani ya auri iri kaza ni ma zan auri iri kaza wani saboda ya samu yanayi iri kaza to ni ma zan samu iri kaza akwai kuma wannan auren ya zama yana ɗaya daga cikin aure mafi shahara a wannan zamani namu yawanci na ga mutane suna yin aure ne dan wani yayi wani yayi kaza ne ya bari ne kaza wani yayi aure a cikin abokai na ya bari ne sauri ne aure saboda kar ya zama ce a cikin ban da aure saboda kullum ba rin kokarin za a ga wani kai kadai yanda kana nan kaza sai zaman ce isbat ya tabbatar da cewa ya fara isa to kuma waɗannan galiban mutane suna yin su ne akan abubuwa guda hudu ko guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ko dai kaga ya aure ne kuɗi ko ta aure mai kuɗi ita ma ta ce mai kuɗi za ta aure ko kuma ya zama ce mai nasaba ko dangantuwa dangantuwa ce a ɗan dangi ce shi ma yake bari ya auri wannan ɗan dangi ko kuma kyakkyawa ce matan sa shi ma bari ya tabbatar wa mutane cewa ba ni ma mata ta kyakkyawa ce dalili kenan da yasa idan wannan auren ya tabbata sai mutum ya yi ƙoƙarin mutane sun ba shi compliment man ba sun nuna mar cewa wannan fa yayi ba a ya yi kai sai abin da yi a kai gidan sarauta ne a kai kai ya kai in aka fito taro duk gaba ɗin ya zaman to in ba yi wannan abin ba hankalin sai tashi sai fara tunanin wani abu daban to sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato ya dace shi mutane kan cewa su wannan auren saboda aure ne dan ka tabbatar wa mutane ka samu galiban ba dan mutum kansa bane sai sa ko littafi mai kyau wanda Mustafa Sadiq Rafi yayi a kan irin wannan soyayyar ba ga cewa kamar riga ce take sawa don mutane su danka yawancin mutane wanda yake cewa yana sa riga ne ba don mutane ba amma inda gaskiya ne wannan al'amarin da in ya zama sai shiga ɗakin sa sai ya ɗauko alkabbarsa da rawaninsa da waye ya shiga irin yadda yake ya zauna shi shi kare a ɗaki ba wanda yake da kana son a tabbatar da cewa eh lallai kai ɗin nan kai ma da ka to amma waɗannan yawanci akwai wanda suke wannan auren za ga cewa in ba a yi wannan abun ba to hankalinsa bai kwanta ba hankalinsa ba zai kwanta ba to auren isbat za ga cewa bayan wani lokaci zai zamanto ya tsani wanda bayan wani lokaci ya zamanto ya ja da baya wannan abin sai zamanto mutum bai cimma ba kuma galiban sai mutum ya haɗu da wasu ƙalubale a nan da can idan ya zamanto bai kai wato ya auri mai kuɗi wanda baka kai shi kuɗi ba ko kuma shi yana da kuɗi kuɗin ya zamanto ya yi baya ko kuma yana da kyau wani dalilin ya zamanto kyan kuma waɗansu masu kyan suka zamanto sun bayyana ko kuma kyan ya ragu sai ga cewa ana samun matsaloli to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zamanto yake cewa kar mutum ya ɗora kansa akan wannan da yawa sai ya zamanto wancan na farko na ma tsotsayi ne na biyu kuma mutum zaɓi ne da kansa amma ba zaɓin da ya kamata ba mutum aure wanda ake kiran su zawajul mula'ama wato aure ne wanda ya zama to mutum ya ga cewa ga wanda ya dace da ni ga wanda ta dace da ni bari in aure ta ba wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dace din ne addini ne fassara ne addini shine wanda ta dace alqur'ani malaika ce ba wannan ake nufi ba shi ita ce wanda take yawan sallah ko azumi ko waye ba ita ce wannan ne addini ba wato kuma addini ubangiji subhanahu wataala ya ga maka a cikin alqur'ani فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات in kana son ne addini wadda ke saliha ita ce wadda za biyayya hatu za ta lil ghaibi ne dole abin nan ɗinka annabi ibrahim alaihi salam sai babu babban misali akan wannan annabi ibrahim ya zo ziyara ɗansa sai ziyara na biyu sai kawo masa idan ya kawo mata ziyarce ziyarce to a ziyara sai ya zo sai zaman ta annabi isma'il baya nan ya kai farauta za a je a nemo abin sai dai tarbiya ya tarbi ya tarbi matarsa sai matar tana gida sai ku cewa yaya na wani baya nan ya aka yi kaza yaya gidan ku ce ta kai a yi shiru hakuri wallahi gidan nan kaza kaza kaza kaza ta fata abubuwa marasa daɗi irin gidan wato ba ko ba gidan a buɗe shi ya zama ta daba ce to idan ya dawo ki ce ina yi mar sallama ina gaishe shi amma ya canza wato wato alharbar gidansa ya canza tsarin gidansa akwai matsala a cikin gidansa Ibrahim Ismail ya dawo sai da alamar kamar akwai yin wanda ya dai ya zo su ta ya kamar sa gashi nan kaza me yake da ke ai gashi nan ya tambaye ni kaza ni ko na ga mar kaza me ba ki na sako ya ce canza canza kofar gidanka sai ya ce sake ki ya sake ta sannan kuma ya sake yin aure wannan dalili saboda wannan ita ce za ta ji ne addini wanda ya zamanto ta biyu ya zamanto da ya samu ta biyu yaya kuke kai kokari duk abin da zai zamanto ta fitar ta ta koyi yanayin yadda suke zaune a koyi yasa wato wannan sikihun da annabi ismail annabi ibrahim alaihi salam ya koya mana akan annabi ismail cewa daga farkon lamari ya kamata ka fara lura yayin da ya zamanto ka ga cewa bayan shekara ishirin talatin ka kalla ka ga cewa da a ce an zauna da ita ne sakamakon abin da zai kasance to tun farko kar a yi nisa in farko kar a yi nisa ya zama to a canza in ba a canza ba bayan shekara ishirin sai ya zama to wato akwai wato wato wato wato damuwa a cikin waɗannan al'amura saboda haka mula'ama shi ne ka duba wace ce bayan shekara ishirin talatin in kana rayu abin da zai zamanto yaya rayuwarku za ta kasance da ita yaya zai zamanto iyali da waɗanda ya zamanto kake so ka samar za su kasance a ciki saboda waɗanda za su auren sun farko sun ga matsalar irin yadda annabi ibrahim ya ga irin wannan matsalar sai a ce ba komai zai faru ina tuna kissa da ɗaya daga cikin abokan wanda muka yi madina yake ban labari ya zauna a nan garin lokaci shi ne chief imam na police command madina tare muka yi da yana bayan amma sai ke gani ta yana nan a nan unguwa uku da yake suna unguwa uku yake yana zaune sai ɗaya daga cikin constable sai sai zo masa sai zai ce aka maka Allah dan Allah zo da gida da gidaje a nan kwatancin sanan sai ce zo wata wata abin nan matsala ce na kasa warware wannan matsala sai zo sai samu wani yaro saurayi saurayi ya kawo karar babansa ya kawo karar babansa yan sandar da suka bi sai da abin ne musu jirgin ba ya kawo a je a kamo umarsa sai abin sai musu a cikin su kira shi cikin da malami ne ne ke yin bayani sai ya tambaya a tsawon kalla ga shi ne faru sai yaron nan ya ba da labarin irin yadda uban yake ma yake Allah ya sai na bi zuciyar ta fara farfasa sai a balle a je a kamo uban kuma sai an yi magashi mutunci abinda yaron ya ba da labari saboda haka shi yasa yan sanda su je su gaito shi an gaito shi yanzu shi malam sai ne baban yaron yake yi ne faru kaza sai yake ne zuwa muku ya ba shi labarin cewa ai ka ce ma ba ɗanka ba ne ka ce kaza ka ce kaza ka yi abin nan ɗin babarsa sai mutumin nan shi ce da kai daga nan ya ɗaga sai fara ba shi bayani sai ce babar wannan yaron na aure shi ne shekarar mu talatin da ita talatin kuma bayan a shekara talatin ɗin nan tun a wata shida ta fara yin kaza da kaza da kaza abubuwan da ya rinka kirkirgawa cewa yi bai san lokacin da hawaye ya zo mar ba ya gaskiya shi ba zai iya jure waɗannan abubuwan ba yake sai nace bari mu hakuri da ita mu ci gaba da zama da ita kawai sai in auro wata sai zaman to na ture wannan shi kenan abin ita shi ne abin da yaron ne abin da ya faru tsakanin mu mu da shi shi ne a cikin unguwa ya fito ya yi wani abu sai ya yi mar magana sai gaggaya min magana a tsakanin mutane na farko maganganu marasa daɗi a kai yake ga kai haifaffe ne ka haifu dan halak sosai a bakin ga uban ka wannan abu shi iya abin da na ga barke shi kenan sai dawo shi kuma sai yake shi ai da shi da shi da a cewa warware wannan abun a wata shida a shi kenan wani zai ce kamar misali na sanin ta amma haka ake yi tsakanin yarka kaga cewa akwai matsala nan da shekara talatin ko ɗanka kaga akwai shekara akwai matsala shekara talatin ya abinda annabi ibrahim ne tana da magabaci ina fata an fahimci wannan an fahimci wannan abu to zawajul mula'ama a ga cewa dacewa shi yasa da ya zamanto waɗansu ne suke zaba maka saboda za su kalle ka su kalle ka sai su ga cewa aka dace yanzu kuma yanzu ma dai zaba wa mutum ake yi dan ba ba yanda ba mutum ya iya zabi da kansa ko ya ce akwai wanda suke zaban maka har aure da muke cewa kawai mutum zabin kansa ne a zabi saboda a yanzu akwai abin da ake yayi wannan abin da ake yayi shi ne zai baka criteria manufa ka'idoji da cewa ka'ida kaza da zamanto tana da kaza da zamanto jikinta kaza da zamanto kila ba ta da kiba kaza ba ta da kaza waɗannan criteria sun waye baka wani ne baka irin wanda kiyaye da kakanni da suke kallo su ga cewa wani yana da hali kaza bari mu zaba mar iri kaza yanzu kuma sai zamanto an bar social media da abokai waɗanda ba san komai ba sai zaman to su za su zaɓa maka dan wani abokin ne shi Allah ba shi da kai ba Allahu Allah yi wallahi duna na da hala sai sai canza sai ra'ayin sa sai canza akan wannan aboki wannan shi ma fa jahili ne akan wannan al'amari bai san komai ba sai zaman to ya ba ita ma kawar ta tawo take cewa kai yanzu ne shi saurayin laki kai amma dai Allah ce yanzu ya ga ai a ce kaza kamar ki kaza kamar ki kamar sai zaman to shi ma sai gani a cikin wannan abin kuma wannan an dade ana yi saboda haka a zawajin mula'ama kai ka kalli wanda ya zama to gobe zai ya kallon maka gobe zai kallon maka shi abinda Fatima binti kai ta yi lokacin da ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take mutane biyu sun zo akwai Muawiya akwai Abu Jahl wani zan ba bayan rasulullahi a cikin cikin yake mu'awiya ga halinsa ko sulukun da mala lahu ba shi da Abu Jam kuma yayin da yake je ne ko miliyan duka ne duk ba su dace da ke ba saboda na san ɗabi'ar ki na san halin ki na san yanayin ki wanda ya dace da ke wanda za su zauna layi lafiya ki je ki auri Usama idan da su zuciyar ta Usama Usama din nan kamar yoyi ba amma ta ce bayan na yi auren sai na gane cewa lalle wanda ya zaɓin ne na san wanda yake zaɓi to kaga dogagge ne a cikin wannan zaɓin amma kana ka samu abokinka wanda shi ma yana ƙoƙari ya tsana lalibe lalibe ko wanda bai shekara goma da aure ba wanda bai shekara goma da aure ba yanzu kana nan har yanzu a jiyo su kuma psychology suna faɗa cewa lokacin da za ka tsallake matsalolin da za ka tsallake su bayan shekara goma sha biyu in ka dan nake shekara goma sha biyu to akwai yiwuwar cewa ba za su rabu ba insha Allah manufa abin nan din ya dai amma mu ku tsallake waɗannan sarakunan ba wanda yake fara daga shekara uku ya ƙara da shekara shekara hudu ba ya ƙara faruwa a shekara bakwai ma matsaloli su fara faruwa a shekara goma sha biyu in ka tsallake su za ku iya sha amma ba haka ba ka je ka nemi shawarar wanda ko shekara ɗaya ne ba sai sai rinka tunanin cewa shi ma ya goge bai gogewa tafiya tana nan kadama na fata an gane wannan a game da abu na farko shi saboda haka sai mutum ya ga cewa waye ga wa zai zaba shi bala bala yake ya riga ya zaba ka wannan tabbatar da insha Allah zabe irin zabe wanda ya zama to ba kan kan guda biyu ba kamar yadda sai ya ga wannan na gamu da shi insha Allah wannan yana amma wani akwai waɗanda aka zama to sun waɗanda wato waɗansu abubuwan sukan gyaru waɗansu abubuwan kuma sai mutum ya karɓa da hakuri a cikin waɗannan abu na biyu shine idan kai aure idan kai aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka a wajen mace ka karbe ta yanda ta zo nan ta ce kin halaka ala tariqa haka yake maka ba za ta taba zaman ta wai dari bisa dari sampal kai ana tafiya haka yana yana yana babu ita babu su zo bin mace ta sabin da tara ko ko tamanin da tara ko hamsin da wani babu idan ka samu nana Khadija radiyallahu ta'ala anha man fa mai sifar nana Khadija to ba nana Aisha ba ce ko ba zai yi shahadu ba a na kadija ba za ta iya abin da rana aisha ta yi ba hadin asu ne shiru da kuma haka ne nana nana khadija radiyallahu ta'ala ana matsayin auren da ta yi a matsayin mace uwa ta mu'amalanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ɗanta a idan yaro ya zama wani abin ya tayar da hankali a waje idan na zai ba idan babarsa mai babarsa za ta yi da kwantar mata hankali ta zo ka tuna cewa da a ce lokacin da ya ga mala'ika jibril na Aisha ya samu sai da wasu cimar ya rasu Allah ta shi kenan ka har kana gani zo in zo da ke ka barin kai ka wajen wara kayi ne na ufal bari yi maka waɗannan wannan wace za ta iya maka wannan na Aisha ba za ta iya wannan ba na na Khadija ba za ta iya zo mu tsere da shi ba ko kai ma ta ce wa ne mutum ba na kace ba ta yi tsoro ba a da ce zo mu tsirar gawa bai tsoro ne nan ba na na na kaji da wacce ita da ban take a wannan yanayi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ce ta barira take cewa ai da za a kawo mata abinci a ce zo ki tuka wannan garin za ta yi yin bacci ma dan bai zo su wannan garin na na na kaji za ta yi maka wannan abu a wata ne suke shirya manzon Allah komai ɗan sa sannan ya tafi jira da jira sannan ya dawo in ya zama tura to wannan wato ba za ka samu mace yau zama to ɗari bisa ɗari ka same ta ta ne maka irin halin na na Khadija sannan kuma ta ne maka irin na na Aisha radiyallahu anha sannan ma ko ta zo maka halin na na wato Ummu Sulaim radiyallahu ta'ala anha har ya zama to an samu matsala ce ta cewa gowar matan ku kyale ne in ya san yadda ban kwantar min ba hankali ya zama to duk ta haɗa wannan ba zai haɗu ba kamar yadda shi ma namijin ba zai haɗu gaba ɗaya ba sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yasruku mu'minun mu'mina kada mu'mini ya ci mu'mina saboda wannan in taruha min ha kulukan radiyo min ha haka in wadan halayen da su maka ba ka da cewa wadan halayen su maka saboda haka ina fatan a fahimci wannan cikin haka abin gida saboda dalilin da yasa haka abubuwa guda uku su suke gudanar da idan ka aure ta ka auro abubuwa guda uku duk gaba ɗaya tana iya kuna da sabani da ita abu na farko shi ne al'adar ku wanda ka auro ta ne a cikin gari ce sai kuma dan GRA amma GRA da cikin gari ba ɗaya ba ce ko rayuwar GRA da rayuwar cikin gari ne dai su ba rayuwa ne wannan shiga wannan gidan wannan shiga gidan wannan ya ji a yi surutu a kaza GRA ko kowa gidansa a rufe sai su sati biyu ma ba su ga kowa ya shigo muku ba ko a gaba ne ba ku saba da waɗannan abubuwan ba shi kenan yawanci yayan falo a falo suke zaman su abubuwan su su kuma waɗannan zai ake abu a zauna a yi hira da waɗannan abubuwa ko kuma ya zaman ce daga ƙauye ta ɗauko ta ta kawo ta cikin gari a akwai kuma ƙabilun ku ba iri ɗaya ba ne to a wannan yayin da ka ɗauko wani ba da misali da misali ka ɗauko ta daga wani gari karkara ka dawo ka kawo ta cikin gari idan ka kawo ta cikin gari ne kuke tunanin ta ka koyi yadda ɗan cikin gari ɗan birni suke mu'amala ko kuma kana son ka ci gaba da abin da take a ƙauye magana sai ka canza ba to ka san canzawa daga cewa wani gari zuwa wani gari kafin ka zaman to cikakke daga misali ta san daga karkara ka zaman to ɗan birni sosai yana ɗaukar lokaci ko za ka je maka shirme daban daban daban daban har wani lokaci ka rinka tunanin cewa kai mutum ya shiga da ita ne ke wani yanzu akan ce ta yi ka da kuma za ta baka abin nan a ciki to amma yayin da ya zaman to wani abu ya janyo za ta koma garin su wani dalili ya sa ko mijin ya mutu ko auren ya mutu za ta iya koma ta zaman to cikakkiyar ƴan ƙauye yadda take da karama mata hankali ita ba yan birni ba saboda ana ganin tana yin waɗansu ita ko ba wannan yar kawai ba to wannan abin ka san cewa duk wanda ta aura za ta zo da waɗansu abubuwa naka ba irin naka ba al'ada su ce aka ce akwai ɗaya da cikin wanda muke tare da shi sai yake gaya mu ita ta taso ne a ingila mazan ta ya zauna da shi a ingila da waye da hai abu yanzu ya tushe ne kuma kun ji sun yi da ya yake wannan rashin mutunci da kike mu fa ya isa ita ko a can ba wai wani abu ne nan za ce masa wani shi kamar ka ka cika wani abu ban mamaki ka cika abin nan haka take magana ta haka take ba san lokacin da take faɗa ba tana ganin cewa ko ba wani abu bane to wannan abin misali yaya za ka yi da shi idan ya zama to ka auro ta a cikin inda suke ga yanda suke kai kuma ga yanda kuke saboda haka ya kamata kai sai sa akwai wani wanda ya rubuta littafi John Gray yanzu yana ɗaya daga cikin wanda suka rubuta things I use I know before I get married wani littafin sai yana da kyau yanda yake yake waɗansu abubuwa ina ma na san su kafin su yi aure saboda akwai waɗansu abubuwa da ake a gidansu su a wajensu irin yanda yaran nan ke fara normal ne ku kuma a gidanku ba normal ba ne ba normal ba ne wataƙila ɗaya daga cikin normal a gidan su gidansu wataƙila uban ya zama towa ne za a zo a tafa da uban a gaisa a yi waɗansu abubuwa sai ko ba ka kuke yi ba rigila babanka ya shiga ma bai yake wani da ka rubu hannunsa anan za ka zo ka zauna kai baban haka yake da kuma haka take rigila ita ba wani abu bane a ciki ko kuma idan ya zama to shi ne uban ya shigo ba wani abu bane ya zo ya rike da shi wallahi baban nan baban su da nan wallahi ina ta umar sa ba mutumin kirki bane idan da shi aku ta ne sai ya zalimi ba rigila shi kuma haka ke zama da ƴaƴansa suna ganin shi haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan na zai je wa irin waɗannan ne waɗannan al'adun sai ka kula da su sai ka kula da su kan cewa da waɗannan al'adu suka zo sai da cewa wanda za ka ga cewa eh idan muna tare mun idan ba ma tare kar mu wannan yana da muhimmanci sosai yana da muhimmanci sosai abu na biyu wanda yake gudanarwa shine ka'idoji da sanin da su na aqidar ka na addinin ka kaga akwai wanda ya karatu akwai wanda bai karatu ba akwai wanda abu haramun ne a gare shi ta kuma ta so ta san wannan abun haramun ne idan nayi wannan abun ne matsala ko kuma shi yayi abun shi ya saba da cewa wannan abun ba haramun bane kawai wani abun nan to sai zaman to ya kamata ya zaman to mutum ya fahimta kan cewa idan mace ta so ya duba gwargwadon abin da ta fahimta na addini sai zaman to ya mata hukunci akan wannan idan ba haka ba sai zaman to a ta samun sabani ba ta da ba ta rikon addini ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza to ita kuma sai ta ga umarin yayi yawa wato shi ma addinin na haka yake ba shi da dadi halal haram haram haram to na zo zan yi wannan yace haram na zo zan yi wannan yace haram na zo zan yi wannan yace haram ya kamata ya zama to ka fahimci a ina ta taso kuma wani irin fahimta ce da ita kaga addini akwai wanda za su zama to fahimta har kala uku ne da kai akwai wanda suke da fahimtar cewa abu yana da wato yana da dan zafinsa ko da suke matsakaita matsakaita akwai kuma liberal waɗanda ba ruwan su kawai biyan da kaga dama za su iya yi a cikin malamai za su samu waɗannan abubuwa a cikin waɗanda ba malamai ba za su samu waɗannan abubuwa to ya kamata ka fahimci cewa yawa za ka tashe ka daga abin da kake so zuwa abin da baka wato kai kake so wannan abin kuma zai ta cin karo wani lokaci abin da ka sani na addini za ka yi karo da abin da ita masu taso da shi na al'ada sai daga cewa ita al'ada su mu ba haka muka taso a gidanmu ba sai daga cewa addini na cin fitowa addini na ce kaza to kuma wani lokaci irin idan mutum ya dan fara fahimtar addini ko ya dan yi karatun addini za ga cewa ana samun sabani da shi da matar akan irin wannan abin sai zaman to ba a daɗe ba sai ga cewa iyayen masu ya takura mu ya takura mata a cikin waɗannan abubuwan abu na uku shi abin da ya shafi haka Allah ya halice ne kun ba wato abin da yake ilmin nafs wato psychology din mu haka yake akwai abubuwan da haka namiji yake yi akwai abubuwan da haka mace take to waɗannan abubuwan kuma ba canzawa za su yi ba yawanci namiji akwai yanayin yanda yake misali yawanci an yi rubuce-rubuce daban-daban akan waɗannan abubuwan misali daga cikin rubuce-rubucen ka ɗauka kan cewa mace ka ɗauka misali matsayin damuwa idan ana cikin kunci da damuwa suka ce namiji yanda yake yi daban mace yadda take yi daban idan ka shigo gida ka dai ka tarar da ita ni wallahi ne komai yaran nan sun sun dame ni kowa ma ya tsani ni a wannan gidan aiki nake yi ba wanda nake ganin aikin ba wanda nake kaza ba to sai duka wannan surutun kana cikin wani abu ne da kawai ba kuma shawara take zuwa ba dan ga gida sai ni sai aiki kan su bar musu aikin su man su daina aikin kawai su tsale musu ko kuma haba sai ma ki ji tsoron Allah wannan aikin wannan aiki ne abinda aikin da an yi shi kaza an yi shi kaza sai ta ƙara tunzura ya zama ji wannan abin ya kara canza ta wani lokaci saboda wato yanayin alkemika din da yake jikinta wanda su malamai wanda suka san ya dan adam suka faɗa sai ya zama to sai ta kara sun jira ta wani lokaci ta abin da ake bukata abu ne mai sauki kawai wani kila zo ki zauna dan yi kaza wani kila ya dan wato wato ya dan rike ta ya dan zauna da ita nan ne kaza nan ne kaza nan ne kaza ba shawara ba abin da ce ne ta sauka shi kuma namiji ga gaya aka sun haka ne in yana cikin tashin hankali aka sun haka ne zuwa yake shiga daki ya kulle kansa Allah ya yawanci masu aure ba ka kawai wani lokaci in ka zo ba ka san ayyuma magana ko in ka shiga gida ma dai a ya naga kamar kana cikin dama sai ba komai a haba ma daga ganin ayyana yanda na ce miki ba komai idan mutum ya damu da kai kuma yana neman tambayar ka na ce miki ba komai da gaskiya mutum ya fara tunzura saboda tattattabar ɗinsa yana ɗagawa yana ɗaga yana na ce miki ba komai yana ɗaga ya shiga ɗaki ya kulle kansa ya zauna ya yi shiru bayan wani lokaci kan ya yi shiru yana ta tunanin ya zai warware matsalar saboda shi ba neman shawara yake ba in bai nemi shawara ba ba a ba shi shawara to idan ka ta dame shi sai zamanto wannan sai zamanto dalilin faɗa sai ta zamanto ta kaurace masa wani lokaci kana buƙatar ka san waɗannan abubuwan da yanayin magana idan an mace ta faɗi magana ne take nufi idan kuma namiji ya faɗi magana shi namiji yana faɗar magana ne wato kai ce ita kuma tana faɗar magana ne duba da wani emotion akwai dai daga cikin waɗanda muka kwaita da su a nan Usman bin Affan shi ne lokacin shi ne farkon wato headmaster Allah ya kansu da rama malam Maruf Royi sai ya ce mun kai sai fara daukar matar sa tsana ɗaya biyu sai su dan kewaye da ni lokacin mai na da arha alhamdulillah ya dan kewaya dan kewaya dan ji nasarawa dan kurji da wani lokaci lokacin san bangaren nasarawa ana sai da shawarma ga lokacin da ya shigo cikin gari ba su dan tsaya su dawo yake bayan kwana ɗaya biyu da ya dan tsaya sai su fita ba wata ɗaya mutum yana gidan nan ma bai taɓa fita ba ko fita ma ba a ce mutum na kullum shi kenan yana dankara a gida ya yake a haɗa shi tsoron Allah kwana nawa kaza da kaza da kaza saboda wannan ita ce kalmar su kalmar idan suka ce ba mu taɓa yin kaza ba ana nufin an daɗe ba yi ba ina ma a ce za ka ɗauke ni kai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwatanta shi yake lau ahsanta ila ihdahunna dara kullahu qalat ma ra'aytu minka khairan qattu ba ina aka ji mata duk duniyar nan wata ran kawai in wannan abin ya motsa ka yi mata ka ba ta shi da yake a gidan nan ban taɓa ganin wani alheri to abin da ke nufi a ɗanyi wani abu ba wai sai maza Allah sai sai yake maka wani ba za ta faɗa maka haka ba wai yanayin ɗabi'a ta ce sai ke zaman to kokolwar sai ta rufe wannan abin da ta faɗa to kaji kana buƙatar ka san cewa ne halayen halayyarka halayyar ne bambancin kai a matsayin namiji ne kake tunani ne a matsayin namiji ne akwai littafi da wani basiri ya rubuta wannan littafin yana da muhimmanci sosai ba wa da waɗanda suka iya larabci ko turanci sai rubuta abin fassara shi da larabci wannan wanda yake men are from Mars women are from Venus wanda littafin yana da kyau su gane cewa ga kanan ga kanan kuma ga bambanci idan ta faɗa abu sai ta gane in ma magana ta yi sai ta gane sai ya zamanto waɗansu abubuwan da yawa ta tsallake an fassara shi da larabci a nisa a rijali mina yan dare a nisa a mina zuwa yanzu mutum ya karanta zai ga ya fahimci abubuwa da yawa waɗannan abubuwan guda uku suna iya cin karo da juna wani lokaci al'ada ce za su karo da addini da al'amur da abin da ka fahimta addini wani lokaci kuma a psychology ne zai ci karo da abin da ya zamanto ka fahimta addini to wannan game da wannan ke um bari faɗi wani abu abu na hudu ko na uku shi ne suka ce ka'ida da larabci idan arabta an ta asirar kulo kwaleta an ta sama bi ma ya sama bi man ta sama bi idan kana son ka ribaci zuciyar wanda kuke zaune tare to to ka damu da abin da shi wanda ka damu da shi ya damu da da abin da ya damu da shi idan kana son ka duba shi zuciyar mutum ka damu da abin da wanda ka damu da shi ya damu da shi daga nan sai ya zamanto kari ba ce wannan kuma akwai misalai da yawa abin da nake nufi a shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya samu yaro karami tsuntsunsa ya mutu wannan yaron ya damu da wannan tsuntsun tabbas ya damu da wannan tsuntsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mar ya damu shi ma da wannan tsuntsun ya aba umair ya ga wani ya aba umair ya ce baban umair ma fa alan nurai ya wannan dan tsuntsun ne ta ne shi ne yayi kaga sai ba manzon Allah labari kuma sai ga cewa manzon Allah ya damu da abin da ya damu da shi ni ma zan damu da manzon Allah in kaunace wannan shi ne ihya'ul mashaa'ir akwai kissa da wani yake ba da labari a lokacin yake wata ta zo neman shawara a wajensa sananne ne a cikin larabawa yana yana yana yana da istishara istishara kamar inda inda za ake zuwa wato kuma therapy ko consultancy yanayin yanayin matsala sai ta wuce nemi shawarar sa ita mijinta matsalar sa guda ɗaya ce tattabaru ciwon tattabaru yake wannan brazil ne wannan kaza ne wannan idan ya shiga cikin su tun safe har yamma ina ruwan sa da ita wani wata matar sa kowaye kai ya kamata ka damu da mu mu ba iyalanka ne ƴaƴanka ne muna da haƙƙi wani abin da ake faɗa ke yanzu ko kallon ta baya yi shi tattabarinta wani hawa ni'mat kenan inda inda ya zamanto haka idan mutum ya afu da irin waɗannan abubuwa haka yake sai dai wata nemi shawara a wajen sai yake ta da abin nan yana da sauki sun sa abin da zan baki shawara a kai shi ne yake siyo littafi da yake bayani akan tattabaru da cututtukan su da yanayin su da nau'ukan su ki karanta ki fahimta shi kai na ga maka abin da yake tattabarin na shi ne matsalar mu ya so yake inda za a samu duk su mutu ko kuma duk ya bar gidan ita ne duk shawarar da zan baki kuma idan kin kin sai ki zo kin ga ni ta siyo ta zo ta zauna sai ta fara karanta sai to idan kin zo ki mar bayani sai a a cikin tattabara iri kaza din nan waɗannan wato waɗannan ajanci na din iri kaza a cikin yanayi kaza da kaza ne ko ki zo ki ga maraka da kin ga warkila bayan gidansu da waye anan za ki gane ko wannan aikin ki ta kaza ne ki ga abin da zai faru kwana daya sati daya sati biyu sai fara magana da ita eh ai kaza ne shi ne sai suka fara hira hirar tattabaru hirar tattabaru hirar tattabaru ko ya zama su har ta fara su ta iya sanin waɗannan abubuwa sai ya zama sai idan ya zo gari a wajen tattabarun ba sai ya zama da ita a falo sai a fara hirar tattabaru sai ana hirar tattabaru sai ya zama sai hirar rashi sai suka zama su sai shigo sai sa malamai da suka san alaƙa su ta idan ya zama sai sun samu mijinki ya damu da wata ƙila ɗan shansu ne ɗan ƙasanan ne ce wannan bala'in kallon bal ɗin nan ya rasa inda zan yi da su ko ce ma ki hadda ce selection ne ba da ce selection ne a yau an ce wani da wani ne su suka ce wannan yau wallahi an za ki ga cewa hirar ta bayyana daga wannan hirar sai a ɗaure hirar ta kamata amma idan ya zama to babu wannan hirar babu mabuɗin hirar to ba zai hira da ke ba saboda sai ya ne ma abokai waɗanda su ne suka san waɗannan abu a ita ma ta san abin nan ta san yanayin idan aka zo wala duk ta haddace su shi wannan ma ibada ne ake yi ce zaton cewa haramun ne ya da cewa a wannan saboda shi ne abin da zai gani kuma za mu ga cewa kina yi a hankali a hankali in da sai ya je gidan kallo sai fara zama yana kallo a gida sai zaman sai ya yi saboda yana da abokin da zai hira da to wannan yana ɗaya daga cikin ka damu da abin da abin abin da wanda ka damu da shi ya damu da shi sai zaman to sai shi ma sai ya damu da kai sai zaman to kun gyara waɗannan abubuwa ya mukan samu kuskure a irin wannan abubuwan sai zaman to mu kasa to kuma yana da wahala amma dai mutum ya kokari ya koya wa kansa abu na gaba wanda an ce alaka da take tsakanin ma'aurata alaka ce kala ko alaka take tsakanin mutane gaba ɗaya har a ma'aurata alaka ce kala biyu akwai alaka wanda ake kira da larabci sabatiyya wannan superficial manufa sama sama ne kawai sannan akwai alaka alika duk wanda ya zamanto wato rooted a cikin yanayin alakar da kuke tare da shi inda zan tambaye mu da yawa me alakar karka da mahaifinka wanda yake kai alaka ce mai karfi ko an ji an ji alakar ku da mahaifin ai alaka ce mai karfin gaske ko alaka ce wadda ta zamanto mai jinki sosai wadda ta zamanto ni alakar ku da ƴaƴanki alaka ce mai karfin sosai amma da zan tambaye ka tambaya guda ɗaya idan da za ka yi tafiya yanzu misali za ka tashi daga nan zuwa Abuja kana son ka dan tafi ka je ka dan shakata a cikin abokinka da mahaifinka wa za ka dauka ku tafi na'am to akwai waɗanda har a matan su haka suke inda su shiga mota ba ga suna shiga mota sai a ɗauke wuta sai ya kai su asibiti ina da ina jiran yana saba ta dawo yana nan yana jiran ta kuma an an ce wa dawa kai kun shaku da matar ka sai shi mun shaku kun shaku da mahaifinka mun shaku kun shaku da shaku da yayanka eh kun shaku suka ce yayin da zaka iya alamar da zaka iya gane cewa akwai shakuwa tsakanin ka da wanda ya zamanto kana kauna ko kana alaka da shi suka ce kullu ala alaka tafiya ka ibn da shi ne suka ce kullu alaka qa'ima dukkan alakar da aka gina ta ne ala jam'il ma'lumat wani fa tattara bayanai ko labarai wal haqai da abubuwa tabbatattu da suka faru wannan alaka ce wadda ke sama sama kafal kafal ba alaka ba barka da asuwa ya kun tashi ya yau ya kasuwar ta ku ya alhamdulillah ya ce alamun ai wannan alaka ce mun gani ta sama sama kuma da yawa daga cikin mu na mu faɗi gaskiya yawanci alaƙoƙin mu haka sai sa yawanci ma wannan wani lokaci yana da alaƙa da al'adar mu da muka taso wannan shi ne tasirin al'ada da yawa daga cikin mu ni kamar misali ni zan bada misali a kaina ni ba mu shaku da mahaifina ba sai bayan da na yi aure na fara ƴaƴa sannan muka shaku da shi saboda yawanci za ka duka samu mahaifinka a yi lafiya lafiya na kuna nan lafiya ta shi ke nan in ka shi da amma yadda ka girma ne ka tabbatar kai ne abokin hirarsa sai ku zauna sai ku yi mata hira wani lokaci idan ya zama to na yi tsallaken kwana ɗaya ban zo gida kafin ya rasu sai sai ce ya aka yi jiya baka zo ba saboda ni abokin hirar ta sa zai zauna kuma wani lokaci ya min hirar da ya yi min sau bakwai yan ce marje ko in taba Allah ai ce ake ba maka kaza da kaza sai mu saboda wannan hirar ta canza daga hirar safiya kawai labari ake a'a wannan kuma zama nake yi ina sadaukar da wani abu saboda shi aka daukar da lokaci na aka daukar da wato fahimta ta akan cewa na dawo irin fahimtar sa shi yasa za ga cewa wanda yake alakar sa da ɗansa alaka ce mai zurfi za ga cewa yaron zai yi mar abubuwa da yawa abba kaza ya mar shirme kaza ya karba ya mar shirme kaza ya karba amma wanda ba a tsoron ka da yin sun muje kuje kuyi wasa kan a waɗannan abubuwan za ga alakar sa da babansa wannan yaron alaka ce wato ta sama sama to wannan yana faruwa da yawa cikin alaƙoƙin mu na zaman kewa na aure ko matukar ba mu canza ba sai da yanzu abin yana da wahala yana da wahala sosai daga cewa mutum yayi aure bayan shekara 20 30 da shi da matar sun taho kuma wani lokaci ya zo ya rike ta ya ya misali ya rike hannunta sun tafiya tare duk da dai cewa al'ada ce ba mu saba ba amma za ta yi a gida ci abinci tare za ka ci abubuwan yana nisa yana da abokansa da za su ci abinci an zo ya ba ka mana abinci ba ya kaza da kaza zai zama to a waje ne akwai wanda zai yi zai yi zai yi ba ta saba ba wasu irin al'adar ta so daga inda ta taso yana da ƙarfi sai da ci yadda ta canza wannan in yadda ta canza din sai zama to shi kuma sai hakura sai zama to sai koma ya zama to ya canza waɗannan abubuwan wani lokaci ita kuma ta yi ta yi ta yi ta yi irin waɗannan abubuwan ba na so akwai ɗaya daga cikin abokaina da muka yi karatu tare da shi a malaysia yana ga yake shi Allah ya baya dariya da zarar ta fara cewa wani I love you din nan ya san akwai abin da ta kullo ma kawai bai saba ba misali ba a saba ba kuma waye ba saba ba iyaye ne ba su sabar wa ƴaƴan suna faɗa ba sai da mantu ƴaƴan ma ba su saba ba saboda kai kana yin abin da ka saba ka taso ana yi wanda yawa da za mu tambayi kanmu sau nawa misali ka zo kai kai wannan ɗan nan nawa kar ka ga wanda nake kaunar ka da sanka shi yasa nake kaza da kaza mun ji yawa ba tsakani Allah ba ma faɗa to sai aka ce tunanin wannan yaron in yayi aure ya ga matarsa saboda ba kwan abu ne in zai faɗa ma kamar yadda na faɗa a labarin farko din nan mai littafin nan kalmar soyayya tana da wahala faɗa a wajensa alhalin babu kalmar da muke maimaitawa muke son maimaita ta masa yanzu misali za ka ce ina so in je masallaci ina so in je in sallah ba na son ina wato ina son ya zama to da shi sallah ina son ya zama tafi makaranta ina so ina so duk maganar ka ina so in abin da baka so ya ka ce kai in Allah ba na son irin wannan yanayi ba na son a dade ana lacca ba na son akwai abin da kake faɗa kamar so da ba ta zo a cikin rayuwarka babu amma kuma soyayyar ka ba ta son ka faɗa kuma yanzu ka zauna ka jina za ka ce an ka fito daga gida za ka ce a kafa da ina so ba na so ina so ba na so shi ne yawancin abin da kalmar da kan faɗa ita ce kalmar da kan faɗa a maganar ka amma kuma ba ka zan gaba da soyayya ballantana a gaban ƴaƴanka sun fara girma ya zamanto kuma zage sun fara cewa kai wannan babar ta kwawo mun yi soyayya da ita kaza da kaza da kaza da labari ka ga ya zamanto abin kunya ko ba ga wani abin kunya ne amma da Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma yake jawa kuma aka rawaito mana a cikin sahih al-bukhari cewa take masoyiyar ka wanda ka fi kauna ita Aisha radiyallahu ta'ala a ce sunna ne amma kuma sunna ne wahalar abin da nake faɗa shine wani lokaci sai mun fara koyawa akan ƴaƴanmu daga nan ƴaƴanmu sai saba daga nan sai kuma ya zamanto al'ummar ta canza amma ba ya su bare wani lokaci canjin zai zamanto ya yi wahala a lokaci ɗaya na irin waɗannan abubuwan akwai abubuwa da ya zamanto iyaye su za su ɗaura in ka ɗaya hadisin Abdullahi bin Amr bin al wanda yake cikin Sahih bukhari yanzu mun karanta shi sai zamanto an gana hukunci muka damuwa da shi ai ko siyamu dawo sai kan da bai san siyamu dawo ba cikin mun san kiyamu dawud ko an yi annabi dawud yau kai gobe ka sha yau kai gobe ka sha yau farkon hadisi ne janyo aka faɗi wannan hadisi abu ne abdul amr ibn al-as ya aurar da kansa abdullahi lokacin da yake kara goma sha biyu sha uku sai aurar da shi da aurar da shi kuma baban nasa sai zaman to sai ya je gidan ba amr din yake ba abdullahi yake tambaya ba matar yake ya tambaya sai ya ko labarin wannan dan nan nawa sai suna gidansu sai ya mutumin kirki ne alhamdulillah mutumin kirki bawan Allah na gari nagartacce sai ta ji gobe ji wata ce ne yake da wannan mutumin kirki ne ai da rana yana azumi da daddare ya mallai sai ya sauke alqur'ani da ni ba dan haka na da mallai mara aure ba babu kuma wani abu wani abu da yake faruwa tsakanin yake babu ai bai taba ma kokarin ma wai ya sanna ta mutum kana da ballama ji wallahi na kai karar sauran manzon Allah sai kai karar sauran manzon Allah sai tafiyarsa manzo Allah ya kira Abdullahi dan Abu Abdullahi na ji an ce labarin ko ko Qur'ani sai ya ce wallahi ya Rasulullah ya bai burge manzo Allah yake ka ka dina ka dinga sauka a wata yake a wata ya Rasulullah na fada asati ba ya kwana ka ci kwana uku ci kwana uku Rasulullah ai kwana uku yayin kana yake ta biye ka bamba bala sai ya fahimta mu bayan kwana uku azumi ya kace yake kullun ya Rasulullah yake a ka dina a wata sai uku uku ya Rasulullah na fada fun sati sai ba zan iya ba har aka gomar ta ta je ka ga in ba ta yawa ba yau ta yi gobe ta ta saboda ran da ta sha kana da ranar ta ran da ko kai azumi ta je kai ta je kai abin nan ka samu raunin jikinka da wadansu abubuwan ka iya abin nan din wannan farkon nan Allah mu a matsayin mu na iyaye da muka aurar da ƴaƴanmu waye zai iya zuwa ya zuwa wa matar kansa ya tambaye ta haka ba wani ya tambayi ɗansa bai tambayi matar ɗansa ya yaya tsakaninku kai ba hadisi da yake ba hadisi yake ya kara wasu Allah hadisi yake saboda haka kenan kaga akwai tazzaro a cikin yanayin yanda muke cikin yanda da ya kai irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi dai ya samu na Fatima radiyallahu ta'ala anha da sayyidina Ali har ma sun kau za su kwanta suna kwanci za su tashi je ku zaman ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu hadisi a wannan kuma hadisin sai ka rike sai zama to kana yin subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ko bayan abin nan amma kuma wannan abin da yayi din kuma da tashin hankali a ciki to abin da yake fada anan shine ita wato alaka wacce take tana da zurfi tana akwai abubuwa da yawa da ake yi ni mar ra'ayi ya kake ganin kaza kuwa yaya al'amari yanda ya zama to ba ta za ta yi ko karka yi ba yawanci umarnin mu kenan a cikin gidajenmu Allah ya gafarta mana yi karka yi ba na son kaza ina son kaza a yi min kaza kar a yi min kaza amma yanzu kokarin cewa ya kake tunanin kowa waɗannan bakin da ba su zo wannan birgin da ba abin da kake so kenan kai ai na ta taba tunawa wata ran sun yi mana niyyar kaza da kaza da kaza da kaza din nan ni dadin nan na tunani wani yau da nake wannan abu waɗannan abokan na da za su zo ku ne ra'ayin ki ko mu yi musu irin wannan abu ai da ba na shi ko ba ta sai a yi mana irin abin da aka yi wancan ba mai jama za ta ga cewa a wannan ana neman shawarar ta ne a ranar kuma hakikan lamari shi o kofi a ita rayuwa akwai wayuwa ce in ka shiga cikin jirgi dan ba a son ka tafi wani abu sai a ce maka shi o kofi a ranar dai gobe ba ce a rayuwa yawanci ana son a yi maka dabara shi o kofi ake maka wanda yake da hankali in matan ita ma tana da hankali haka za ta yi maka shi o kofi kai ranar na ga ta yi sha'awar wannan wato wato wato abin nan karas din nan da ake maka juice din nan to amma dai na tunanin akwai juice din kokomba ban san wanne za ka fito ba a ciki kokomba ko juice a ga nan an hana da kai tunanin abarba ko wani wani kila ba ya da wuri ba to yawanci ya ga cewa mutum ya ga cewa ta damu da idan aka yi maka haka zaka ce an damu da kai an zo an ce maka wani kana son abin nan ko ba ka so sai da ce a lokacin kwakwalwarka sai ta gaya maka cewa eh ina so to yawanci wannan ke kuma shine abin da kake da abokanka ai abokin ka ba za ka je ka ka dauko min kaza ba a mu tafi kaza ya kake gani ko ina ganin ko jibo mu tafi mu je Abuja ne mu yi kaza da kaza ko ba ka je jamar ba ka riga ka shirya jibin nan yawanci galiban za ka tafi eh to ba komai amma ina da abu kaza amma bari in ga ko yaran yin canza saboda zai fahimci cewa ka damu da shi ka ni mar'ayin sa sun zaman to abu na biyu shine intimamat ka san cewa me wani ya damu da shi ka damu da waɗannan abubuwan kamar da muka yi magana labarin ta tabaru kika damu da abin da wani ya damu da shi komai gangantar ko mai dan andarsa wani lokaci labarin abu ka ji a waje ka san cewa ta damu da shi sai ka baka ba ta wannan labarin in san ko na abu wallahi wannan abin da suke faɗa kawai kasance na ganshi a cikin wannan abu kai ba abin da ya dame ka bane sai ka bada labarin shi kenan ai kaza da kaza da kaza to sai wannan abin sai canza daga alaka wanda take safiya manufa ta sama sama sai ta fara zamantowa sai zurfi sai zurfi wannan alaka sai zurfi abu na uku shine abin da ya danganci masayar damuwa wato shi'ur kashin emotion abin da ya damu na emotion ɗinka mu a tarbiyyar mu na hausawa tarbiyyar mu anan mu ba ma tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan emotion bari ba ku misali dan Allah muna tarbiyyantar da ɗan mu idan ya zamanto wansa ko kaninsa ba shi da lafiya mu ga cewa mu tarbiyyantar da shi akan cewa ya damu wani lokaci har ya kuka mamari ba mu saba da haka ba ina ma in ya fara yi sai ka sai ka ga sai ka fara mar fada a fara cewar ni sala kai sala kai ni ba na sai ba ku tashi da ni ku ban abin nan ɗin amma emotion ɗin kuka da emotion ɗin murna da farin ciki koyawa ake koyawa ake yasa in kana son ka gane cewa ba mu da emotion ɗin sosai ka je ka kalli abin da ya faru da mutanen Gaza ka kalli abin da ya faru da mutanen Gaza ka ga cewa yanda uba yake kuka ka kalli yanda uwa ta kalla mantu sai kalli yanda da za a ga cewa za a tara yara ana tambayar su me burin ka a duniya sai ce in ga babana in ga babana kaga mu anan ba mu taso da rungume da mu kumbance shi ni kaza wanda bangarori ne wanda yake janyo masayar saboda physical touch ta ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙara ƙauna tsakanin wato uba da ɗa wani lokacin an ganka tare da uban ma sai zamanto akwai matsala wato akwai abubuwa da yawa sai ka yi yaƙi da shi ina tunawa a lokacin bayan shekaru sun zo min lokacin na je Madina waɗansu abubuwan sun canza min idan mahaifina zai tafi masallaci idan masallaci sai mu je muna hira kawai na gama abokin hira su abokin sa ne muna hira muna hira su sa cikin unguwar waɗansu suka kira da suka cewa ma na abin rashin kunya ne da kake rinka jera da babanka kana yi to ni ko ba na son tsaya a bayansa sai ya wai ya ɗaga murya yayin magana ko kuma ya zaman cin shiga gaban sa ba tarbiya ba ce to sai nake tsaya kusa da shi dan muryar su ta fara haka in ya faɗa zan ji sai in ba shi ansa in ya faɗa sai in ba shi murtsi sai da ji sai Allah ya saka da alheri amma ban daina ba to shi mai bin yana so shi mai bin yana so to haka dan sa yana so matarka tana so waɗanda kake da kusaci da su suna so saboda haka nake cewa ango da waɗansu abubuwan wato yanayin wannan alaƙar ta zamanto mai kirki din ta iya san me ta damu da shi a lokacin muka yi tambaya a lokacin da muke yin shirin din ma'aurata muka ce idan da za ka tare mutum ɗari wanda suka yi aure ka ce faɗa abubuwa guda biyar wato wato a tsarin mai rance hierarchy wani ba wato abin da ya fi sannan wanda yake jimar wanda yake jimar wanda yake jimar an an ji daga an ji an ji abin da kika faɗa dan Allah yi shiru dan Allah yi shiru ni da yi shiru dan Allah um bari bari bayanin abin abin da nake cewa shine da za a tsayar da mutum ɗari wanda suka yi aure wanda suka yi aure waɗannan abubuwan da suka yi aure a cewa miji namiji a ce faɗa abubuwa guda biyar da matarka ta fi so a jere ta fi son wannan in ba ta samu ba wannan in ba ta samu ba wannan in ba ta samu ba wannan in ba ta samu ba wannan haka ita ma matar a tsaye da ita ce ne abinda mijinki ya fi so guda biyar ba za mu ci wannan jarabawa ba za mu ci wannan jarrabawar ba ta ɗauke muku an gani da yawa kun je tambaya da ne ba kun ji tambaya da ne wanda wanda kun shagar da ita ne nake a tara mutum ɗari ma'aurata wanda sun yi aure a ce mata me abu guda biyar da matarka ta fito kaza sannan kaza sannan kaza a jere ko kuma ita a tambaye ta ne abin da mijin ya fito a jere wanda ya fito daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza ba za mu ci jarrabawar ba a cikin mutum ɗari ɗin nan ba lalle ka samu mutum biyar da za su ci jarrabawar ba saboda mun zauna mun gaya junan mu ba kawai ko ba mu zauna mun lura ba saboda abubuwa ne guda biyu ko dai ka lura ko a gaya maka ko ko me kika fito abu darda daidai ne aure ummu darda duk ta ne abin da ka fito duk ta ki sani kanta lokacin da nake shi kake magana in ga wannan yana daga cikin muhimmin abubuwa saboda aka ita da saboda daren shi ya bata saboda ran shi ya bata wanda yake maka za a aure a zauna lafiya kamar yadda ake a fim ba a ɓata ba to wannan ya gaya maka dole amma nan ɓata man an ɓata ya yi kamata a yi shi da kake magana ina ga idan asma ibnu kharija da matarsa asma ibnu kharija sahabi ne na wanda Allah sallallahu alaihi wasallam dai auren da yarsa sai da ya gaya mata sai da kake kaza kake kaza kake kaza ai an bangaren psychology din kenan Anas ibn Malik kuma sai da ya zauna da ita yake tuntuna kaza da kaza ki tuna Asma ibn Khalid yake tuntuna waƙar da nayi wa mahaifiyarki nake mata kaza nake mata kaza nake mata kaza to wannan ki rike sai ma ki rike aiwatar a gidan mijinki domin maza yawanci suna son waɗannan abubuwan ina ganin na ci lokaci da yawa abubuwan da da na yi tunanin faɗa ma zan dakata a nan saboda kan cewa dama a watakila guzurin hannun da ya kamata mu faɗa a kan cewa waɗannan abubuwa ina fatan Allah subhanahu wata'ala wannan aure da ra'ayi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dukkan alkhairi a ciki duka abin da ake jin tsoro Allah ya kawar wanda kuma ba su aure ba Allah subhanahu wata'ala ya ba su iko waɗanda kuma Allah waɗanda mata kuma Allah ya aurar da su Allah subhanahu wata'ala ya sa su samu su dace da abokan zama waɗanda suke na gari na ji daɗin wannan zaman wato rage abubakar jari rabon da wato mun daɗe wato sun karin magana shekara ishirin da biyar talatin a lokacin na ɗan ƙanƙani ba amma lokacin a ɗan kauce da tunanin cewa wai abin nan lokacin na ɗan ƙanƙani sosai a lokacin kullum muna nan tare a Usman bin Affan haka za mu wuni haka za mu dace saboda sunanta ma a wajen Malam Jafar Muridi ne shi muridin Malam Jafar wanda yawancin mutane ba sani ba ban san so nawa ne zamanto wani lokaci kabakin abinci a lokacin muna BBC din mai zamanto kawo ya zamanto mu ci a waɗannan abubuwan muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mu da alkhairi Allah kuma ya sada shi da wanda ya wa hidima a ranar alkiyama a cikin aljannar firdaus baki da da kuma wato malamai da yawa malam gari a salim ma salim na gidan malam jafar ne gidan malam sai kuma ya dan tashi na san zai dawo a nan duk gaba daya da kuma yan uwa da waɗanda ya zamanto muka haɗa nan ina fatan Allah subhanahu wataala ya tsara mu a cikin ladan Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar mu ta zamanto ne albarka kuma dan ƙara da hakuri ba ga cewa ban ji ayoyi da yawa fassara da waɗansu abubuwan ba amma dai a cikin bayanin sun jayi in ce hadisi kaza abin da ake nufi kenan saboda watakila yanayin salo na kenan a yanayin maganar aure saboda haka sai a yi hakuri da ni a cikin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah ya saka muku da alkhairi baki daya da waɗanda suka tsara da godiya za ta kuma ga malamin su Jafar a tabbatar ya so ya zama to yana nan Allah kuma ya kaddara baya nan da shi yawan magana yana daga cikin waɗanda idan suka zo suka nemi abu yawanci ba zan iya ce musu a'a ba kuma Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai malamin malamin ya yi karfi ita na zai mana tafiye da ya yi abin malamin sai ya dawo ne mana a kasa ne mana su dawo ne ke kama da ala ta malamin malamin da ya yi da Eh, kita ini mana? in ka rubuta ko wani shirin da ka sa shi ne ko sai a ba da yana nan sai a ba da na'am ba ka da kun ka ta gani ba mu to bara da mu ta kai مثلا بعد كل بقى عن كدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka wa malamin mu da alkhairi Allah ta'ala ya kara lafiya da imani tsawon kwana gaskiya wannan lakta da malamin gabatar lakta ce wadda ta sha bamban gaskiya da irin laktocin da ake gabatarwa a munasaba irin ta auratayya wanda na san wannan salon cikin magana ya kayatar kuma salo ne wanda ya taɓa kowane ɓangare a ma'ana ya taɓa waɗanda sun riga sun yi auren ya kuma taɓa wayanda suke da niyyar yin aure ne sannan kuma gaskiya ban san me yasa mala a ce biyo bayan malam ya yi bayani a yi wani shi ba domin ƙwacewar mu kayan gabatarwa ne malam yusuf ya ce ni zan yi gabatarwa sai ƙwacewar mu gabatarwa kuma sai mai da ni ne ta aliki kawai abin da zan iya cewa a nan shi ne zan ɗan sake wato talakicin abin da malam ya faɗa shi ɗan kalmomi kaɗan inda malam ya taba abubuwa musamman abin da ya shafi ɗabi'ar ɗan adam da halayyar ɗan adam wanda wannan yana daga cikin abin da zai taimaka kwarai da gaske wajen ingantar auratayyar mu idan muka faɗaɗa wajen sanin wannan ilimi na halayya domin da zarar an samu sanin halayyar juna wannan kusurta babu zai taimaka wajen samun saukin matsaloli kuma cin kawo da ake samu malam da farko ya yi magana game da abin da ya shafi soyayya da kuma irin yadda muka tsinci kai duba da tasirin al'ada da muka tashi da ita wadda ta bambanta da ta larabawa wani lokaci kuma ta bambanta ma da addini a rashin son bayyana ta kamar yadda malam ya bada misali shi yana iya cewa yana so yana so baya so baya so amma ita wannan kalmar da ita kadai ce take zama mai wahalar faɗa tsakanin ma'aurata musamman mu abin da ya shafi bangaren mu maza malam ya ja hankali kwarai da gaske akan haka ko da ba mu iya yin irin na wasu al'ummomin ba abinda na fahimta cikin bayanin malam da yana ana buƙatar makarantar da salo da kuma dan yi kokari mu dinga tunkawa da wannan kalma a cikin gidajenmu na auratayya domin yana daga cikin abinda zukatan su ke bukata sannan kuma malam ya yi bayanin kusan matakan mutane game da yin aure ko yadda afuwa suke yi da soyayya wanda mun ji cewa duk waɗanda suke afuwa da irin wannan soyayyar a galibi a ƙarshe dai ba a cika samun tsore wata ba saboda abu ne wanda kai ma baka san me yasa kake so ba ko kuma ita baka san a ita ne san ka baka san me yasa kake san ka ba kawai abu ne aka same shi kawai kasa ya zo ya shiga cikin zuciya to mun ji irin wannan gaskiya ba a cika samun dole wani ba da aka yi kokari mu kaucewa ita irin wannan soyayya da akwai wanda ya bada misali ta isbati wanda ita ma soyayya ce wanda galibi ita ma ba ta da karko ba ta kai labari a mafi yawan lokuta sannan akwai mula'ama yau akwai soyayyar da malami ambace ta da mula'ama wanda wannan ita ce gaskiya wanda take wato take da danko kuma take jimawa wanda ita kamata a ce mun yi kokari mun inganta duk da cewa wani lokaci kamar yadda malami ya ambata da san za a ga ana maka zafi ne to yanzu ma dai in ma ka ki yarda da zaɓin su magabata irin yadda aka taso to dai wato an fi wannan hanyar ta magabata ne kuma dai an fada wata wanda suke da kamar siciliya da ita kila ko social media ko kuma abokai ko kawaye su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen ainihin wato zaɓa wa mutum abokin zama ko zaɓa mutum abokin zama da haka wannan na ƙarshen wanda take soyayya ce wanda take ta mula'ama din wannan gaskiyar magana ita ce wanda malami ya shara zuwa ga ingancin ta labarin ta wancan ta farko da ta yi sannan kuma malam ya yi bayani game da wata gaba mai matuƙar mahimmanci wata matsalar kila magabata sun fahimce ta cikin aure yana jariri ko kuma yana farko-farko amma sai a ke ɗaukan matakin da ya kamata a ɗauka sai abin ya kai zuwa wani mataki wanda ba a kata shekaru sun yawa an tara iyali wanda kila da an ɗauki matakin tun farko an warware wannan matsala ɗin kila da ba a fada cikin abin da aka fada na damuwa mai yawa ba wanda za a ga dama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sakun bi ma'rufin ne au tasrihun bi ihsan wato babu wani zabi na uku in sakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan da haka ta bi kenan ci gaba da irin wannan a ce a yi ta haƙuri da juna a yi ta haƙuri da juna to wani lokaci kuma ya kaje kan haifar da matsaloli masu tsari yawa bayan shekaru masu yawa wanda an haifi wannan matsalar tun a farko farko ba a ɗauki matakin da ya kamata ba sannan malam ya yi ishara zuwa ga yana da matuƙar fa'ida sanin ɗabi'un juna sai ɗabi'a ka ta bambanta da tata kamar yadda ita ma tana da bambanci da kai a ta fuskar ɗabi'a wanda wannan shi ma malam ya yi misalai masu tarin yawa wanda babu buƙatar sai na fi kawo duk wanda yake nan ya ji misalan da malam ya bayar dan zai taimaka sosai wajen samun tafiyar da rayuwar auren cikin salama ba tare da an samu tangarɗa mai yawa ba a cikin aure sanin sanin ɗabi'arta ba yadda za a yi zama kai ko kai ka zama ita kuna da bambanci ta fuskoki daban-daban tana da halayya da ta bambanta da taka tana da halayya da ta bambanta da taka wanda sanin taka zai taimaka wajen saba maka da yawa kai ba sanin naka zai taimaka wajen kaucewa fadawa cikin damuwa da sarfanta wanda malam ya bada misali mai tsari yawa kan haka sannan kuma ina fahimta a dunkule gaskiya sanin halayyar ɗan adam wannan yana daga cikin abin da gaskiya rayuwar auratayyar da take da bukatar sake fito da darussa na sanar da wato al'umma halayyar ɗan adam wato wannan gaskiyar magana in kuka dubi lakcan malam kusan akan wannan ne ta kai kawo a mafi yawan misalan da ya bayar yana da alaka da sanin halayya ya babba da misalai da wasu littattafai waɗanda in an karanta su insha Allah za a samu ƙarin bayani sosai akan wannan gaba sannan kuma abu na kusan ƙarshe ya bada wata gaba cewa mu zamto masu kokarin wato
bawa iyalanmu zaɓi wani wato akan abubuwa ta hikima inda ya bada misalin CEO ko CN a ga wannan misali ne mai kyau abin da kake so a yi din cikin hikima za a yi maka ba tare da ma an san cewa umarnin ka bayar ba kaga umarni ne amma kuma cikin wani salo mai ban kai irin na zaɓi sannan kuma gaba ta karshe da na iya kiyayewa wato mala ya bada misalai game da abin da ya shafi damuwa wato damuwa da juna wanda shi ma muna daga cikin wato al'adar mu akwai raunin wannan bangare wanda ya mala ya ba mu misali da kuma ya ba mu misali da ƴaƴa da kuma abokai duk wannan yana da alaka da wanda haka yana da kyau mu zama so masu damuwa da juna iyalin ka san cewa kana damuwa da ita a kamar yadda ita ma ya kamata su damu da kai to wannan ka kusan abin da na kan iya rika ko kuma na kiyaye cikin abubuwan da malam ya ambata kenan a cikin wannan lakka wanda insha Allah ta'ala na san mun fa'idan sosai Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi wannan aure kuma na dan uwa malam Yusuf Allah ta'ala ya sanya albarka ciki Allah madaukakin sarki ya kade musu fitina Allah madaukakin sarki dukkan waɗanda suke da auratayya din Allah ta'ala ya kara ingantawa wayanda kuma ba su samu yin auren ba sun maza da mata Allah ta'ala ya hada kowa da abokin zama na gari insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
haka ne kawai a kan wuta da akwai tambaya a cikin mutum ya wa kai da ke suna da ne a kan mara kama da kanar ya haka wani tambaya ne ta da aka ba da bayan haka ta kana kai da ke ta da ake magana da sabara ta yi da ta bayar da su yanzu aka tare da wata matar za a gaishe kuma tana da jarabar san kallon yana gina maza kuma ya yi ya yi da shi ma zai yi da samar da ko kuma ne za a bar shawara
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wala ali wa sabi wa man wala wato nisan theory akwai theory nazariya da ake ce mata nazariyatul ihtimal in kana son wani lokaci mutum ya dina abu dina abu zama kake wannan abun sai ka fito da shi zama kake kalance cikin wannan abun sai ka fito da shi saboda wato idan kana son ta dina kallon idan ka zauna yau gobe yau gobe suka dole za su fara hira da ita wannan hirar zai ɗauke mata hankali saboda za ta tunanin cewa tun da ka damu da abin da na damu da shi bari ni ma mai da hankali akan abin da ka damu da shi hirar da za ka yi wannan hirar a hankali a hankali hirar za ta zama ta ɗauke muku wannan wannan kallon wanda kallon da kuma hirar sai zama to hirar ku sai ta dawo hirar ku tsakaninka da ita saboda matukar babu hira tsakaninmu da matayenmu da iyalanmu a gidajenmu akwai matsala a cikin rayuwarmu to wannan hira daga nan za ta ɗauke waɗannan abubuwa kuma ka duba yawa daga cikin abokai da waɗansu wanda suke zuwa misali gidajen kallo hakika ba ba kallon ne dame su ba kamar abin da ya dame su ɗin hirar da ake a gidan kallon saboda haka idan za ka yi kallon ba dan kana so ɗin ba za ka ce a hankali a hankali za ga cewa kun fara koma kun fara sabawa da hira dalilin ne yasa dake kyale ka ta yake wannan kallon saboda ba ku saba hira da ita ba amma shi ma da zai samu wanda suka fi saba hira da shi ko ita ta samu wanda suke hira da ita kawarta wanda suka saba hira ba za ta kallo ba ta ce na kalla daga baya ko ba ka bane saboda to yanda yanda hira take kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da da zarar mun gama ka tuna lokacin da kuke kake zuwa zance abin ku yi aure abin ku yi aure za ta zo za ta ce a wallahi sai ka zo lokaci kaza saboda ina da kallo a lokaci kaza ba za ta zo saboda a lokacin kana da muhimmanci kuna da abin da kuke tarayya akai kuke siyarin to bayan kun yi aure kuma sai kuka rasa wannan abin za ta je ta nemi wanda kuma za su zamanto su yi siyarin ɗin waɗannan abubuwan a ciki wato wani lokacin mutum zai daina abu sai ya zama ya shiga ciki akwai
um ɗin daga cikin yan tablik ban san ko kun san yan tablik ba wanda suke zuwa lokacin su kwana da kwanaki a masallaci yanzu su fi zuwa masallacin wajen a masallacin alhaji zero zero bello yanzu suna zuwa ɗaya daga cikin malamansu sai zai ke cewa matarsa duk lokacin da ya zo in yake mata ta ta bar abu kaza ta yi abu kaza ba ta yi abu kaza kin san haƙƙi ne na wakilin ba za ta yi ba na yi na yi na ja mata hadisai da ayoyi ta yin amfani da wannan abu kun san abinda malamin ya gaya masa yake kada ka daina gaya mata haƙƙuƙuwanka gaya mata haƙƙinta a kanka saboda haka in yazo sai ce kai kin ga ko Allah ya ce mu miki kaza ko ma manta ban yi da Allah ki hakuri sai ka sai ji wannan abu yana sani sai ki ya daya biyu daya biyu daga nan kuma sai ka dinga cewa to ai ni ma Allah ya ce yi maka kaza ban yi ba sai shi kenan bari ni ma yi maka bari shi kenan sai suka fara musanyi in ya faɗa sai ka faɗa in ya faɗa sai ka faɗa daga nan sai su gyara waɗannan abubuwa wannan shi ne initial theory manufa yanda zai zama to ka shiga cikin mutum sai ka fito da shi amma daga waje ba za ka iya fito da mutum ba shi ne abinda ɗaya ne littafin nan na turanci yake fara sabon habit ba abin nan sabon habit wanda yawanci sananne ne a cikin waɗannan abubuwan yake outside in ba inside out ba saboda aka sai ya zamanto outside inside out ba ba outside in ba sai ya zamanto mutum in mutum ya karanta wannan babu zai fahimci abin da yake nufi kuma na tabbatar za a fa'idanta sosai kuma sai ya zamanto mutum ya ribaci waɗannan abubuwan wallahu alam assalamu alaikum lalle ko da kara ya canza magana ya farko da ya dace da mu ana da saboda na su da ana ana da shi a lalle wannan aure da aka zo za a fara da shi wannan ya yi da matakan dole da iko na ya yi aure da ya aure saboda ka kan da ya sai ka yi da yi wannan aure da zama idan kana da asiri za su shi da matar da nan sai da aure daga ba sai da su wata da Allah ya yi ba kuma wani al'amari da muke yi na rayuwa wanda Allah ya agaje mu sanya mana albarka a rayuwarmu da ya yi wani wani da suke ba ma da suna da tsaro Thank you. don na gaba da wannan abin da shi ko shi ne ke gobe ana sanya maka da su wanda za a hawa a wata aure gobe na nan da ma wani ma mutum ko na nan da aka rawa da gobe da ya fi da yawa tsakanin gobe Allah ya ba su da zama lafiya da ba su iko kai aure da sanya aure da barka sanya aure da aure da ya hawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما ليس ذلك هذا شر ذلك ذلك أقوال ودول التي تكتب مريض الله يسعى ka samu
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna dunia ini wannan aure da zai yi Allah ya tabbata da kai da da albarka da ba da manhaji wannan tsaro wannan tsaro kuma da lafiya da mun fara da wannan da mun yi da ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Thank you.